الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي هدوة a wannan yini na ainihin wato talata sha bakwai ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin ashama'ilul muhammadiyya wallafa ta alhafizul imam abu isa at-tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja'a fi khuffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a karatu na hudu insha Allah na'am
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هماد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن عيادة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين شهادتين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما na'am babi da ya zo game da khuffi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za mu ji zancen takalmin shi shi wato littafin ya ci sunan shi shama'il Eh, akan yi akhlaq ko awsaf adab wani to duka wannan sun shiga ciki duk shama'il ai ba na ga samu shamila ba ko wani ma ba ya taba wa'azi ba aka ce mai maudu'in ya ce am ne shamil gane ku ce shi wa'azin shi am ne shamil to wannan shama'il kenan jam'u shamil duk abubuwan da suka danganci manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai har yanayin kwanciya ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai an gaya mana cikin wannan littafin yanayin zaman shi da wanda yake so da wanda baya so ya cin abincin shi wane ne yanda yake fira da iyalan shi to yanzu khuffi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Hannadu ibn Sari da Waki' sun gabata Dalham ibn Salih al-Kindi kenan al-Kufi da'ifun ne min as-sadisa Hujair ibn Abdullah al-Kindi shi ma maqbul yani majhul al-hal daga Buraida ibn Buraida daga baban shi Buraida ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna an-Najashi radiyallahu an ashamata an-Najashi wanda yake shine azimu الحبشة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين يا ما النبي صلى الله كيوتر خفي غدابي بقاكي ودن دسك كسنشي ما سسلبي ساذج وند لا نقش فيه ولا شعر takalmi ko khuffi wanda yake babu zane ko kwalliya a cikin shi kuma babu wani ainihin wato gashi falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima nabi sallallahu alaihi wasallam yasa su yi alwala ya shafa a saman su amma dai da'ifi ne na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن زكريا بن ابي زائدة عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى هدية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة وجبة فلبسهما حتى تفر حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا أذكي
أذكي أم لا هما أم لا قال أبو عيسى وأبو وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان
نعم daga Qutaiba ibn Sa'id Yahya ibn Zakariya ibn Abi Za'ida ya gabata Al-Hasan ibn Ayyash Al-Asadi kenan dan uwan Abubakar al-Muqri wanda yake sadukun ne min al-Thamina Abu Ishaq al-Sabi'i didda Abu Ishaq anan At-Tirmidhi ya ce Ash-Shaybani ne wanda sunan shi Sulaiman ibn Abi Sulaiman Ash-Shaybani mutumin kasar Kufa ne thiqani daga ash-sha'bi amir ibn sharahil ya gabata daga al-mughira ibn shu'ba as-sahabi al-jalil radiyallahu an cewa dihyat al-kalbi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ta khuffi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su riwaya ta Isra'il kaga anan al-Hasan ibn Ayyash ne an Abi Ishaq amma riwayar Isra'il an Jabir an Amir sai ce wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa bayan khuffaini kuma ya bashi alkyabba annabi yayi ta sanya su har sai da suka tsufa suka ciccire amma wannan karin da'ifi ne sau da Jabir anan shine al-Ju'fi Jabir ibn Yazid alju'fi wanda ya kasance da'ifi ne kuma rafidi ne dan shi'a ne amir jabir an amir shine amir ibn sharahil ash-sha'ib la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam adhkiyahuma am la nabi sallallahu alaihi wasallam bai san wato khuffin da aka bashi ko jubba da aka bashi asalin fatar da aka wato yi wannan khuffin da shi an yanka ta ko ba a yanka ta ba kun gane kuwa wanda suka yi fatan wanda suke yan wanda suka yi takalmin ko khuffa wanda suke yankan dabba ne ko wanda ba sa yankawa dabban mashin mushe ce ko yanka ta aka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani amma dai ai fatar ta zama me madubuga ce tunda sai an je me ta sannan ake wannan aikin to shi kuma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarkin fata shine jimata ayyuma ihabin dubiga faqad tahura abu isa tirmidhi yace abu ishaq hadha huwa abu ishaq ash-shaybani wasmuhu sulaiman kenan ba as-sabi'i ba mun gabatar cewa sulaiman ibnu abi sulaiman ash-shaybani al-kufi wanda yake fiqa ne min al-khamisa na'am
باب ما جاء في نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لانس بن مالك كيف كان نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قبالان محمد بن بشار ابو داود الطيالسي همام همام عن قتادة همام بن يحيى كينو دسن غباتا yace na ce ma Anas dan Malik radiyallahu anhu كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kaga an gama da khuffi an dawo annal annal shine takalmi wanda yake yana da igiya takalmi mai igiya da ake sa amma ba shi da rufi in yana da rufi ya zama hidha qala lahu ma qibalan takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da igiyoyi guda biyu wanda su ne suke rike kafa igiyoyi wato guda biyu haka kamar dai a ce mi kamar silifas ko irin normal shuɗe haka ba, ba, ba takalma masu yawan igiyoyi da yawa amma sa masu igiyoyi da yawa ba bai da abu ne ko amma ka ce ka fi son mai igiya biyu tun da mai gida irinsu yake sa ya ka samu lada halal yana canzawa da yanayin niyyar da aka yi shi domin shi na'am حدثنا ابو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سليمان عن خالد عن سفيان ديكو عن سفيان عن خالد بن الخزاعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما
wanga ko a kunna amful dai baka gani da ke ko khalidin al-khazzaf na jikka hazzab al-ha muhammad ibn mani' da kuskure ya suka ai shi sananne ne na'am a to ka tsira kad ahsana maninta ila masami'a ku ahmad ibn mani' da yaqub ibn ibrahim aga mu nuskan mu ya'ub ya sako yaqub ne malam bashir kai ma ta kanance ku ya'ub ya sa ga yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi kenan da ya gabata na sama a oke ba wanga bane abu kurayb ko muhammad ibn al-ala kace muslim ya fi riwaya daga gare shi wake ibn al-jarrah ko sufyan wake an sufyan wake nan wake an sufyan wani sufyan الثوري أيوة أحسنت دقى خالد الحذاء شيني خالد ابن مهران أبو المنازل الحذاء عندك ثقة يرسل thiqa ne amma yana irsali haka to alhadza asali ma'anar shi menene mai takalma tun aka ce mai khalidin alhadza sai ce ka ni fa ba takalma nake saidawa ba takalma nake makwabtaka yayi da masu takalmi to khalid din suna da yawa cikin dalibai in za a yi kwatance sai a ce khalid mai takalmi lil mujawara wasu kuma suka ce an ce mai hadda ne saboda yana yawan cewa uhudhu hadha nahw kabi wannan tafarkin in yayi wa'azi sai ce sai aka kiran shi hadda'u ba wai hadda'u mai sai da takalma ba khalid al-hadda wato ainihin jama'a sun fitar da hadisin shi ya rasu shekara ta ɗari da uku a wani kauli daga abdullahi ibn al-harif abdullahi ibn al-harif a ibn naufal kenan al-hashimi wanda yake amirul basra ikhtulifa fi suhbatihi al-hafiz yace lahu ru'ya sukan bambanta ru'ya da suhba an gane suhba a gurin malaman hadisi takunu ma al-akhdhi was-sama' amma mujarradur ru'ya yakunu sahabiyan li ajali ru'ya wannan shine abin da yafi domin ta'rifus sahabi mallakiyan nabi wasu ma su ce marra annabiya an fidda ru'ya ne cikin ta'rifin sahabi saboda in makaho ne fa kaga za a yi mai salbus suhba sai a ce luqya mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika وإن تخللته ردة فإنه تعود إليه صحبته كما عاد إليه إسلامه تو شي عبد الله بن الحارث الهاشمي wanda ya zama shugaba a ƙasar basra alhafiz ya ce lahu ru'ya ibnu abdulbar ya ce ajma'u ala thiqatihi da an cewa na thiqa ne ana nufin ba sahabi bane saboda shi sahabi ya wuce a ce thiqa ko fiqatun sabtun imamun hujjat duk ya fi karfin su wani kawai da an ce sahabi ya ishe shi to da haka kenan ibnu abdulbar shi ma ya tafi akan cewa yana cikin manyan tabi'in amma jumhur sun tabbatar da suhba shi daga ibnu abbas radiyallahu anhuma qala yace kana li na'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muthanna muthannan shirakuhuma ko musanna shirakuhuma sallam yana da takalma guda biyu idan wato suna da igiya guda biyu da suka karkace kuma karkacewan wannan tayi hagu wannan tayi dama don su ji dadin rike kafa kenan kamar in soso wala na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين نعلين جرداوين لهما كدانان قال حدثني ثابت بن بعد أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم
نعم أحمد بن منع يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قباتا أبو أحمد الزبيري شين محمد ابن عبد الله بن الزبير ابن عمير بن درهم الكوفي الزبيري من رجال الجماعة ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري شما ضعف نسبيكو حديث ثوري أنا ينقسكري أما في غيره فهو ثقة ثبت أنا تكن وأتوانه الرجال الجماعة ومن الطبقة التاسعة دق عيسى بن طهمان عيسى بن طهمان الخشمي كينا wanda yake sadukun ne min al-khamisa ibn hibban ya wuce iyaka akan shi afrata fihi ibn hibban to duk abinda aka tuhume shi akai ibn hajar yace ba laifin shi bane daga daliban shi ne kasan in malami bai yi sa'ar dalibai ba to akwai matsala sai ga ma wasu har sun azarbabin raunata riwayoyin shi duka in ya zama galibin masu riwaya daga gare shi ba amintattu bane ba yanzu kamar aliyu rida daga cikin jikokin sayyidina ali radiyallahu anhu wanda shine imami na nawa gurin yan shi'a ko na bakwai ne to aliyu rida galibin masu riwaya daga gare shi makaryata ne to ya suka gurbata riwayoyin shi kun fahimta ku su kuma nan makaryatan dama sun yi kaka gidi akan annasabu sharif har sayyidina ali an samu kasurgumin makaryata suna riwaya daga gare shi an gansu a majalisin don me don su tasatturi da wannan to amma su koma su yi ta ifti'alin hadisai suna jingina mishi hatta waka ba su kyale har waƙe da suke ta dangana mai na ƙarya radiyallahu anhu wa ardahu to saboda haka wato shi wato az-zubairi abinda aka ambata na suka akan shi ibn ba az-zubairi ba Isa ibn Tahman ibn Hajar yace الذنب فيما استنكره لغيره لا لا ذنبه yace akhraja ilaina Anas ibn Malik na'alaini jardawain Anas dan Malik ya fito mana da wasu takalma guda biyu masu silbi lahuma qibalani suna da igiyoyi wato guda biyu shi ma dai jardaw jardawani sune la sha'ar alaihima yace fa haddathani thabitun ba'du an Anas thabitun al-Bunani kenan sai bani labari daga Anas annahuma kanata na alayin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta kalman manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am السلام عليكم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري مقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس على الفتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب ألبس أن ألبسها نعم daga ishaq ibn musa al-ansari ya gabata ko thiqatun mutqin daga sa'id ibn abi daga ma'an shine ibn in kuna rike ma'an ibn isa yawa wancan sahabi kenan ai an dinga lura da tabaka ishaq ibn musa al-ansari daga ma'an kasan bayewa ya zama sahabi ma'an ibn isa muka ce yana cikin manyan almajiran wa maliku har ma abu hatim ya kaddama shi akan sauran ɗaliban maliku ko da thiqatun thabtun ne daga malik daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi da thiqatun ne taghayyara hifdhuhu qabla an yamuta bi arba'ati sanawat abu sa'id al-maqburi sunan shi kaisan wanda sa'id ibn abi sa'id min rijal al-jama'a wa huwa min at-tabaqati ath-thalitha ubayd ibn jurayj at-taymi kenan maulahum fiqani yana cikin wato rijal al-bukhari wa muslim da abu dawud da tirmidhi amma a cikin shama'il yace qala annahu qala li ibn umar yace ma abdullahi dan umar ra'aituka talbasu ni'al sibtiyya naga kana sanya takalman nan masu silbi duka dai jardawai ne sibtiyya duka su ne wanda ba su da gashi a jikin su wasu can ba kowa ke iya jeme fata da kyau har a jira ta bushe har ai takalmin da za a sa ba saboda karancin abun hannun a lokacin kun fahimta ko to su wa'innan takalman na daban ne in ka lura na annabi da yake sa duk daga wani guri ma ake aiko mai kyauta irin baran gwaji din nan amma kyauta ta musamman kun gani ai yanzu ai mu an bude mana duniya an kalli wannan bangaren sutura dai da abinci da wane ne sai godiyar Allah to shine yake cewa kala sai ibnu umar yace mun san shi dama da tsananin ittiba'us sunna ya ce inni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'ala yani allati laysa fiha sha'r takalman da babu gashi a cikin su sune sibtiya din wa yatawaddau fiha kuma yana yin alwala da su suna kafa shi fa ana uhibbu an albasaha shi yasa ni ma nake so in sanya su kaga ko da abin da yake na al'ada ne sai kai dan annabi yayi sallallahu alaihi wasallam kai irin nashi to zaka samu lada to sibtiya shine takalman da ba su da gashi amma akan ce sibtiya nisba ne zuwa ga juludul bakar almadbugha fatin shanu wanda aka jeme su wasu kuma suka ce nisba ne zuwa ga asubtu wanda shine hutu saboda ba sa takura makafa ba sa takura makafa wanga ai almaghribi cikin nazum din da yayi ma musallath na kuturb ya ambace su ko cewa asabtu yawmun humi yawmin ubida والسبت نعل حمد والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي kaga yace humida me yasa aka ce an yabe su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana san su yana sa su bal ma akwai athar cikin bukhari ko hadisi cikin bukhari da ke nuna kwadaitar da sanya su ni'alu sibtiya kun fahimta ko نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا
نعم إسحاق ابن منصور الكوسج كينكو عبد الرزاق ابن الهمام الأنصا- الصنعاني معمر ابن راشد daga ibn abi dhi'ib wanda shine muhammad ibn abdurrahman ibn al-mughira al-qurashi al-amiri ibn abi dhi'ib wanda shine ah, an thiqa ne faqihi kuma fadili min al-tabaqa as-sabi'a wa min rijal al-jama'a daga salih maula tawama salih maulan yan biyu ko wato sunan shi salih ibn nabahan da ke saduqun ne ikhtalata bi akhara Uh, asalin hadisin shi hasanul hadith ne amma dai shu'ba ya bar shi tarakahu shu'ba to an ce shu'ba ya bar mutum kakai azarbabin raunata shi tunda shi yana tabaka ta mutashaddidu ne kai da yawan malamai da ya bar riwaya daga gare su amma kuma ba da'ifai ne ba to ita wannan tau'ama din da aka ce maulanta ne ita ce tau'amatu bintu umayya bintu bintu umayya ibn khalaf al-jumahiyya to shine yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi kana lina'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qibalan wato takalmu annabi sallama ya kasance yana da igiya biyu na'am أحسن الله عليكم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني حدثني من سمع عمرو بن حريث حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين Ahmadu bin Mani Abu Ahmad shine Az-Zubairi da ya gabata Sufyan anan shine Al-Thauri As-Suddi wato Ismail ibn Abdurrahman ibn Abi Karima Abu Muhammadin Al-Kufi As-Suddi malamin tafsirin nan saduqun ne saduqun yahimu wa rumiya bitashayyu' rumiya bitashayyu' to ya kawo amman sami'a Amr ibn Hurayth kaga wannan mubham ne عمرو بن حريث كما صحابي ne عمرو بن حريث ne al-makhzumi sahabiyyun saghir ya rasu 85 yake cewa naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaini makhsufatayn yana salla da takalma guda biyu wanda aka yi musu liki ko nani da aka nane su na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد wahidatin في نعل واحدة لينعلم ما لينعلم ما لينعل لين- لين- liyan'al لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا
Yo, ishaq ibn musa al-ansari daga ma'an wancan hadisin na sama yana da rauni ko saboda ibhamin da ke ciki amma ai ya tabbata a sunna annabi yakan nane takalmi da hannun shi Yo. ma'an ibn isa daga malik daga ibn abi zinad shine abdullah ibn zakwan al-qurashi abu abdurrahman thiqatun faqih daga al-a'raj shine abdurrahman ibn hurmuz آه، المدني أبو داود المدني ثقة ثبت عالم يرى سدري دا شابكوي نسكم إسناد دا ذاك يوي تجنس سكم بخاريكو أبو الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة كدت أينكو يتفيا أتكم وتدوار تاكلمي قدا kila ta kana tafiya sai takalmi guda ya tsinki to sai ce liyan alhuma jami'an ko dai mutum ya sanya su duka auli ya khala'ahuma jami'an ko kuma ya fidda su ga baki ɗaya nan ya kawo ihfa auli yuhfihuma ko ko ya fidda su ga baki ɗaya an cewa na hafin yani la na'la fi rijlihi na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي زناد نحوه قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة إسحاق بن موسى مع مالك إبو- آه، أبو الزبير المكي كان آه، محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله النبي يا يهني متن يتد هنن هبو أو يمشي في نع أو يمشي في نعل واحدة وقوم متن يتفيا da takalmi guda daya wannan isnadin akwai an anata Abu Zubair an Jabir amma da yake yazo a Muslim la tadurru domin tadlisi ko da kaga wato an anata mudallisi cikin sahihaini baka raunata shi محمول على الاتصال وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قم إن جاء السيوطي كان الفيش نعم
أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن الجملة أول أول أولهما تنعل وآخرها تنزع وآخرهما أحسن الله إليكم وآخرهما تنزع نعم إسناد سنني annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin idan ɗayan ku zai sa takalmi to ya fara da dama aka ce in ta'ala yani labisa na'ala kamar a ce ihtada yani labisa alhidaa wa idha naza'a in zai fidda takalmin shi falyabda bi shimal ya fara da hagu faltakun al yumna awwalahuma tun'alu kafar dama ta zama ita za a fara sawa wa akhirahuma tunza na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا موسى بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال abu musa dai kuma قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب تيمون في ما استطاع, ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره abu musa muhammad ibn al-muthanna az-zamin muhammad ibn ja'far shine al-hudhali muhammad ibn ja'far al-hudhali shine gundar da sha- sananne ne shi ma ko dalibin shu'ba thiqatun sahihul kitab amma dai fihi ghafla daga shu'ba ibn al-hajjaj daga ash'ath wa huwa ibn abi sha'tha an abihi abu sha'tha kenan sun gabata duka daga masruq shine ibn al-ajda masruq ibn al-ajda ibn malik ah, الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم يا قبات دقى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن نبينا سنفارا ودداما ما استطاع غرغدن إيكونسا في ترجله تكن سات تاكلمي تكن شرتي كنشي وتنعله لسن يتاكلمنشي وطهوره لتركنشي تركي يعني الوضوء أو الغسل الابتداء بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان محمد بن مرزوق أبو عبد الله آه، شين محمد ابن محمد ابن مرزوق الباهلي عندك صدوق له أوهام yana cikin tabaka ta sha ɗaya abdurrahman ibn qais abu muawiya wanga shi shine mafi hadari a cikin isnadin abdurrahman ibn qais ad-dabbi kenan az-za'farani abu muawiya matruk kadhabahu abu zur'ata wa ghayru abu zur'a da wani shi daga cikin malamai sun karyata shi fa hadithuhu imma an yakuna da'ifan jiddan aw mawdu'an Hisham anan shine Ibn Hassan ya gabata, Muhammad shine Ibn Sirin al-Ansari, Abu Bakr thiqatun thabtun abidun kabirul qadari wa kana la yara riwayata bil ma'na. Ibn Sirin baya bai yadda da riwaya da ma'ana ba, wa kana shadidan ala ahli al-ahwa harisan ala tamassuki bi sunnati radiyallahu anhu wa arda. Ibn Sirin ya rasu shekara ta 110 shekarar da Al-Hasan al-Basri ya rasu. ya ce kana li na'ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qibalani wa abi bakrin wa umar radiyallahu anhu wannan babu nakara da mutun da annabi yayi irin takalmin mun saran mi su ma sahabbai su yi kala shi ko inda nakara take wa awwalu man aqada aqadan wahidan usman radiyallahu anhu kawai a samu akan ka cewa usman ya zo da wata bid'a duk da cewa cikin libas ne cikin sutura ne amma dai tare da hakan wancan makaryaci makaryacin to alhamdu alaihi man nasir ayi
أحسن الله إليكم قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم خاتم كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فص- فصه حبشيا na'am Uh, babi mai magana akan ambatan zoben manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a baya ya kulla babi kan khatamun nubuwa ko na'am wancan alkhatam alkhalqi wanda a haka Allah ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tambarin annabtan a bayan shi نعم shi kuma wannan khatam zobe da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi mishi wanda kuma shine khatam na buga kashi نعم wanda wannan zoben akwai nakash akwai zane a cikin shi an rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam za mu zo mu ji sababin yin shi to isnadin gashi nan tirmizi saboda su sun koshi da ilimin ma yace da kutaiba da wasunsu da yawa amma zikiru kutaiba yaktafi- yakfi abu ibn salah cikin muqaddimar shi ke cewa ya halatta in ka ruwaito hadisi daga sama da mutum daya zuwa biyu zuwa ka yi amfani da ɗaya daga ciki ka ambace shi kai watsi da sauran ko sun inganta ko ba su inganta ba mun ce watsi ba nabdu ba amma tarku ke ka bar waɗancan in wanga ya fi kwanta ma a rai amma kutaiba domin shi babban malami ne kutaiba tu bin sa'id bin jamil wanda almajirin maliku ne daga abdullahi ibn wahab abdullahi ibn wahab ibn muslim al-qurashi maulahum abu muhammad al-misri al-faqih thiqatun hafizun min at-tasi'a daga yunus shine ibn yazid al-aili ko daga ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab ibn zuhri daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yace kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin zoban manzon Allah sallama ya kasance da azurfa aka yi shi wariq hiya al-fidda wa ka- wa kana fassuhu habashiyyan kuma ya kasance ruwan zoban wato dutsen dutse ne dan habasha ruwan zobe shine dutse nan dutse kuke cewa dama ko yau wannan kwalba kwalbar wannan kyallin da ake daurawa irin wangade na sama to nashi dan habasha ne amma dai azurfar kila yar makka ce amma shi wannan kwalliyan dan habasha ne ai ko yanzu ana yin haka a kera haka ma ake yi nan ake kera zoben amma me shi adan kawo shi ake yi galibi na'am
أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه قال أبو na'am na'am na'am قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشي وحشية daga Qutayba da Hallau yace Abu Awana ya bashi labari Al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri kenan wanda yake thiqa thabtun min rijal al-jama'a وهو من الطبقة السابعة دقى أبو بشر شيني جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية ثقاني من أثبت الناس في ابن جبير أنا تكين واندسك في قوة تنتنشي حديث سعيد بن جبير التابعي دقى نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني الثقة الثبت الفقيه المشهور دقى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة زان الله صلى الله عليه وسلم يارك ونزوبنا نأزرفا شوى اتخذ يعني يا ملكيش دقى بايا fakana yakhtimu bihi sai ya kasance yana yin ko yakhtum akan ce yakhtimu ko yakhtum yana yin ah, stamping yana ka buga kashe da shi qarin wala yalbasuhu hadhihi fihi nakara li'anna alhaditha thabata fi sahihayn biduni hadhihi ziyada na'am an gane ko qala abu isa wa abu bishr ismuhu ja'far ibn abi wahshiya shine muka ce ja'far ibn iyas ibn abi Ja- ah, wahshiya na'am
أحسن الله إليكم حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو هو هو التنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه محمود بن غيلان يا جبات حفص ابن عمر ابن عبيد آه، ابن عب- عبيد الطنافسي آه، الكوفي كان ثقة من العاشرة آه زهير أبو خيثمة شنو زهير ابن حرب ابن شداد النسائي ثقة ثبت مسلم يا رويتو سمد حديثي دبو دغا غريشي daga Humayd wato al-Tawil daga Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana khatamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin zoban annabi sallama ya kasance na azurfa ne fassuhu minhu wato ruwan azurfar ko dutsen azurfan shi ma dai na azurfa ne shi ma dai na azurfa ne wannan bai kore riwaya sama cewa daga Habasha aka kawo shi ba azurfar ce amma aka makwalliya a can kasar Habasha an gane ku na'am
sallallahu alaikum alaikum
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبي عن قتادة أنا- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياض بياضه في كفه to isnadin shi ma dan gida ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya so ya fara rubutu zuwa ga gwarawa al'ajam duk wanda ba balarabe ba ba ajame ba gwari ne na'am zai fara rubuta ma gwarawa risala qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam lar ai gwarawan nan ba sa karban duk wata magana duk wani rubutu da aka kawo in ba an buga stamping ba saboda su sun saba da ƙarya can su ko larabawa sun saba mutum duk wato kafircin shi yana tsoron a ce yayi ƙarya haka da an kawo takarda an ce daga wani yadda suke to su kuma can ba sa yadda sai an samu kashi fastana a khataman sai annabi ya yi wani zobe amma dai sa waye aka mai ka anni an zuru ila bayadhihi fi kafi ana sai ce kai ka ce ina hango hasken wannan zoben a tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zoben ya yaba ko tafin hannun annabi aka yaba ko zoben Eh? wani aka yaba kai a tsammanin ka zoben zai haska hannun annabi ko hannun annabi ne zai haska zoben sai dai annan annabi ya haska zoben ko sallallahu alaihi wasallam na'am
أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ستر ورسول ستر والله ستر muhammad ibn yahya shi muhammad ibn yahya ibn abdullah ibn khalid ah, ibn abi zu'aib kenan ibn abi zu'aib ah, az-zuhli wanda ya kasance thiqa ne thiqatun hafizun jalil thiqatun hafizun jalil ya cikin tabaka ta 11 Muhammad bin Abdullah al-Ansari shi Muhammad bin Abdullah bin al-Muthanna al-Ansari al-Khazraji al-Qari wanda yake thiqa ne min al-khamisa a min as-sadis min at-tasi'a afwan daga baban shi ah, wato ainihin Abdullah bin al-Muthanna al-Ansari wanda yake saduqun ne kathirul ghalat daga Thumama to Thumama ibn Abdullah ibn Anas bin Malik al-Qadi al-Ansari radiyallahu ta'ala an Anas da shi ma saduqun ne shi wannan jikan na Anas daga Anas dan Malik yake cewa kana naqshu khatami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda aka zana a zoban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadun alayi daya rasulun layi na biyu Allah layi na uku yana ai tsarin kashe ko dai a yi shi haka uku haka ko kuma a yi haka ko ta kwance to shi wannan a tsaye ne yake kun fahimta ko haka zoben yake kuma shi ne khatam in aka dangwalo mihbar sai a buga a jikin takarda shi ke na'am
أحسن الله إليكم in kai ma in ka zama mudir ko kai kana iya amma a hannunka yake kama wani ya je ya buga kashi baka nan na'am أحسن الله إليكم وإليكم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم إلا بخاتم فساغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ون- ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر ابن علي الجهضمي آه، ثقاني ثقة ثبت من رجال الجماعة من الطبقة العاشرة نوح بن قيس نوح بن قيس بن رباح الأزدي كان صدوق رمي بالتشيع من الطبقة الثامنة خالد بن قيس بن رباح الأزدي دون وانتني صدوق يغرب شما daga qatada daga Anas radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallama kataba ila kisra wa qaisara wan najashi annabi ya sa an rubuta sako zuwa ga kisra da qaisar kisra shine mai sarkin faris ko qaisar sarkin rom najashi sarkin ina habasha faqila lahu sai aka ce mishi innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam ba sa karɓan takarda da saƙo sai in an yi kashe fasaga rasulullah saga bi ma'ana sana allati fi tilka riwaya khataman halaqatuhu fiddatun kewayen wannan zoban na azurfa ne wa naqasha fihi muhammadun rasulullah aw nuqisha na'am sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسحاق بن مسعود قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال كلاهما عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه نعم إسحاق ابن منصور يا قبات سعيد ابن عامر الضبعي كان ثقة صالح أما أبو حاتم الرازي ربما وهم الحجاج ابن منهال حجاج ابن منهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم ثقة فاضل من الطبقة التاسعة يا رسول ريبيو دا شاتركو دا شابكوي to shine yake cewa ya ji hammam wato yana ba da labari hammam anan shine ibnu yahya ibnu dinar al-awadhi ya gabata a baya thiqatun rubbama wahima daga ibnu jurayj ibnu jurayj abdul aziz ibn abdul malik ibnu jurayj al-makki ثقة ثابت لكنه يدلس عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه أكسنت إن زي شقمك ويانا فد زوبا شي وأن حديث حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة يتي منكر ني أتكن صحيح وتضعيف سنن أبي داود أكوي عن عنا ta ibn juraij sannan akwai wahami da ake tunani daga hammam min rubbama wahima hakan nan sa'id ibn amir abu hatim ya ce rubbama wahima masu wahamin suna da yawa cikin isnadin wannan yasa suka mai hukunci da nakara li'annahu da'ifun wa khalafa alladhi kana sahihan fa huwa yani munkar na'am alaikum حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اسناد شيما واضحكم اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zobe na azurfa fa kana fi yadihi a hannun annabi yake thumma kana fi yadi Abi Bakr yani ba'da an buyi ako wa fi yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Arisa har sai da wato zoban ya fada cikin rijiyar Arisa rijiya ce da ke kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naqashu Muhammadur Rasulullah zoban ya fadi ne daga hannun Mu'aqib wanda yake bawan sayyiduna Umar a hannun shi ne sai zoban ya fada cikin wannan rijiya suna ga mu bashi haka zan dan fita ina da wani uzuri kuma gobe ma a huta sai samdi insha Allah ayya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk